النفس عين النفس عين مم.
والعين عين مم.
والوجه عين ليس فيه ريب نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فالعلم أمري هو إمام العمل كما أتى أتى خير الرسل shawar islam wannan baitin yin kwanton sabi ko zamana na tare saboda matashi fal ilmu wa umri shawar islam sai ibrahim Allah ya kara masa yadda a cikin dauran mulidi akan turba sake cewa fal ilmu kaga ilimi umri na rantse da madaukar rayuwata ko na rantse da rayuwata wacce take hannun ubangiji madaukakin sarki ko imam al-amal shine limamin dukkan wani aiki duk wanda bai mai da ilimi limamin aikinsa ba to ya samu tangaro a rayuwarsa Allah ta tsare mu. kama a ta an da kai rusuli kamar da wannan magana ta zo daga maza- daga Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammadu khairu rusuli mafi alkhairin dukkan ainihin annabawa da manzanni gabaki daya wannan hadisi da annabi alaihi salatu da shehu islam yake isharar zuwa gari shi da hadisi da annabi alaihi salatu sun yake cewa al-ilmu imamul amal wal amal tabi'un lahu yalhimuhu Allahu as-sada'a ويهرمه الأشقياء ainihin hadisi ne marfu'i wanda Mu'az bin Jabal ya rawaita yake cewa ilimi shine limamu dukkan ayyuka gaba ɗaya aiki yana bin ilimi ne ba ilimi ne ke bin aiki ba ilimi ne a gaba aiki ce bi shi duk aikin da ilimi bai rigaye shi ba to ya kasance aikin banza Allah subhanahu wataala yana ilhamin ilimi ga masu arzikin duniya da lahira ne ba matsiyatan duniya da lahira ba kenan Allah yana bada ilimi ga malamai sai Allah ya kaddari sa'ada gare su duniya da lahira su a duniya masu arziki ne sannan a lahira ma masu arziki ne sannan Allah ta'ala ke zaɓen irin su ba su kyautar ilimi ba kuɗi ba ba mulki ba ilimi ne Allah ta'ala kaɗai ke bada irin wannan baiwar ga waɗanda ya ba su Allah ta mana karfar mu Maulana Rasulullahi to wannan hadisin shine shehu yace kama ata an da khairar rusul wannan hadisin ya zo daga Maulana Rasulullahi mai da alkhairin manzani shine wannan hadisi yace to a cikin ilmoma ga ilimi guda hudu wanda ya zama wajibi ga mai hankali ne ma ita hasul uluma arba'an za saliki awwala ha ifan rabbil maliki ta hasul uluma arba'an ka nemi ilmu ma guda hudu za saliki ya kai wannan saliki almajiri ne shiga ta farkin sufaye ta farkin salikai bayan Allah kainihin awwalu ha ilimi na farko irfan rabbil malik shine sanin ubangijin talikai mamallakin kowa da komai gabaki ɗaya to shi ilimin marifa ba ilimi ne wanda ake budewa a ta gwangwaje surutu barkaci a kan shi ba shi Ibrahim da kan shi yace shi baya magana a cikin sha'anin ma'arifa da yawa yana magana akan ma'arifa da isharar suraka haramun ne ga masu hankali ka dinga sakin baki sa ta ta ta ta akan magana sha'anin ma'arifa so da za a je isha'il asrar abin da zai biyo baya inda za a gane cewa za su yi shiga zangabo da hauka shine dinne surutu da yawa a cikin abin da ya shafi gidan shi to zai shiga lungun da bai so a ji a sarin gidan shi haka nan ko ba ka bane jama'a barin baku labarin sarin gidana gidana ta fara daga wuri kaza akwai kaza akwai mutane kaza akwai har za ka je makoyin kuɗin ka ɓarawo na ji da shi gaisa shi zai yi ko ba zai yi ba me ya jawo maka surutu barka to haka hadara kai shi idan ka ce a sha'anin Allah komai zai ka faɗa to za ka faɗa ainihin suru rububiyyati kana faɗa shi kenan ɓarawa ya ji shi ne shaɗan wuf ya rufe maka imani shi kenan a shi ne an maka salbi to da kun yi da Allah ba za a faɗa ba kai me sa baka faɗan naka sirri ga yamma wanda ke faɗan kuɗin da ke aljihun shi yanzu na aljihu ma banda na gida na aljihu ma ana aljihu nan nan kusa ne ko to ballan sana na gida akwai wanda ke faɗan na gida wani yi bana na banki ba kowa nan matan shi ne mata ba kowa nan matan shi ta san lamba account shi ba alƙur'an bana tana court kuma ba ko kuma masu albashi alƙur'an ba kowa nan matan shi ta san albashin da yake ɗauka duk wata ba ya san ko da mai jin alaɗin yana jin ƙararan zaka ga kawai da kai lafiya wani shak ne sai ya fita waje zai bude kuma zai da gani ba Sallah idan har kudi sun zama irin wannan sirrin gare ka to kana nufin sirrin Allah ya fi kudi daraja a wurinka da ba za ka boye sirrin Allah har haka ko kamar haka ba na fata mun gane ka koyi ma'arifa ma'arifa ne yan uwa kawai ma'arifa ma'arifa ne sai ka shiwo ya ce ka fara neman ilimin ma'arifa sai na ake nema fatu biyo ta ne na buwajiha ka zo kofar gidan yan gidan ka kwankwasa ina son shigo za su bude maka za ka shigo sai ka sai in ka sani shikenan ka zama security ɗaya daga cikin asal na hadar Allah shikenan ba ba wani shi ba dogon labari ta'rifu ni qabla an ta'buduni Allah ta'ala ya ce ka san da kafin ka bauta shine ma'arifa a dunkule ma'arifa shine sanin abu ma kimahiyatihi ma huwa alai sanin abu yadda yake tantanta kuru da kuru kub da kub kab da kab shine ake kira ilimi sai ya kawo wannan labin ake kiran shi ma'arifa ilimi a matakin ilmu za ka san abu baka taba jin shi ba baka taba ganin shi ba baka taba shirya ka ta hanyar labari suna abin ilmu amma ma'arifa shine sani na gogayya sani na kudda kud sani na kaman karmani ma yin waje wani waje goba ga wani sani a kai sani na sosai kawai eh to sanin Allah gwargwadon irin wannan sanin an taɓa shehu lamin shehu lamin Allah Allah Allah kara masa yarda an taɓa shehu lamin tambaya ina ga ko lokacin muna zariya lokacin ya zo zariya sai aka musu tambaya me bambanci tsakanin ilimi da marifa ai wusuli da marifa kai wanda suke tarbiyatul askari sai sun yi usuli kaza kaza zai nake jinan su arafai so da sai shiru sai ce sunan wannan garin ne da aka ce Zaria sai ce to shike sai ce idan aka zo ina ne farkon shigowa Zaria aka ce kofar doka aka zo kofar doka an zo Zaria aka ce an zo Zaria sai ce to an san Zaria sai kowa shi kan kenan zuwa Zaria daban sanin Zaria daban to wanda zo kofar doka ya zo Zaria kuma dai ana Zaria Zaria Zaria ne Zaria Zaria ko yan kabu kabu to sai ka shiga motar Zariya ana shiga daga kofar doka an fara shiga kofar Zariya kenan to kafin ka san Zariya akwai bukatan ka san murabbatin fadin Zariya daga gano ta zuwa gano ta gabar da muku da arewa kewayen ta duka kafa nawa ne kofofinta guda nawa ne ko na fadin kofa ya yake mutane nawa suke shiga kullum mutane nawa suke fita kullum gidaje nawa ne a ciki angonni kai nawa ne a ciki gidaje nawa ne a ciki dakuna nawa ne a ciki mutane nawa ne a kowane daki sannan murabba'in kasa ko wanne sarakuna nawa ne masu angwani nawa ne gorori guda nawa ne kaza kaza nawa ne inda so samu ne har yawan kasan zariya katani to in ka san wannan sanan ka san tarihin ganin ka kafa ranar kaza ga watan kaza lokaci kaza ne shekaran ta kaza da tafuwa da duk abin da ke faruwa a yankin gaban shida to in ka san wannan to ka san wani abu daga cikin abin da ya shafi jami'a har yanzu baka gama sanin jami'a ba to irin wannan sanin ake so a yi Allah shi ake kira ma'arifa da Allah gurin fahimta ba irin wannan sanin ake so a yi Allah to irin wannan sanin shi ake kira ma'arifa ba alwujud wal qadim wal baqa wal mahalifatu lil hawadith lil jahil nafsi kawai sunan wannan ilmul kalam ba ilmin ma tauhid mutlaqan ba balantana je ilmin ma'arifa dala muna ganewa to aka ɗance shi ilimin ma'arifa wani babi ne wani fasali ne na mu'amala da Allah na sosai da sosai ba nesa nesa ba kusa kusa ko mu'amalar ta dikin dikin ta kokkofin da kana bukatar sanin Allah gwargwado kuma shi Allah ba ana sanin shi amma a kullu zatihi bane a shi ana sanin Allah ne a cikin tajalliyatu yashi da ainihin da da da da da, da mazahir tajalliyatu da abin da ya kada ya motsa hadar a cikin duniya da lahiri duka wace motsa su to ka san da abin da ya kada da ya motsa ne ya kada shi mu ya motsa shi motsin da shirin ko me yake cewa duk abin da ya sauti magana ne ko magana daga hadara ne duk abin da ya shiru shirin ishara ne ishara daga hadara ne to isharar da take nufi shirin da yake nufi magana ne yake nufi wannan su ne sanin ubangiji a cikin halittu ka san kai mu'amala da mutum da kake mu'amala a cikin a wajen shi mutum a cikin shi sakon da ke fitowa daga ciki sakon daga yana yake zuwa me isharar sakon nan haka yara haka dabbobi haka tsuntsaye haka kaza haka kaza haka kaza haka kaza ka manta abin da sahabin annabi ya faɗa yace annabi alaihi salatu wasallam ya sanar da mu ilimi wani ilimi da koda tsuntsu ya tashi ya buga bakafakan shi sai ainihin a sai da annabi ya ga mana kun san buga fafukan dama me yake nufi na hagu ne yake nufi ba shine ilimin isharatu ba kana hauka ba shine tsunzurutun marifa ba sanin Allah da wannan ainihin isharat din na halitta ai annabi tantance ya tafi ilimin tattin ya suke ilimin musahabai kai ne ya zama ka ba sai wani malami zai zama ko ba haka wani kuma har kai ma din bai gama zuwa maka ba saboda ka ki zuwa ya zo din ba haka bane kai a taro na kai furfur kai usuli ko ma ka wasala ko baka wasala ba wallahi alamu ko ba haka wani ka fita fur shikenan kana kiran kanka arifi ina aka je ya kai an yi an yi ka dauka gidawa sarkin maka ki hatta cewa tun da ka tafi yau kusan wata shida baka dawo ma ka ba da hadin sarkin ba wallahi suna ga maka ga yanda ake yi ta kuma ga daga cewa wai kai usuli da na baka baka wasala ba tukuna sai an wasalo da kai da karfin tsaya tukuna to daga wusuli daban ma'arifa daban daga ran da kai wusuli ka ga azkaru ka ka fito aka farke maka habrat ko ka farke su kai kaza kai kaza to a ranar ne aka buɗe maka kofar ma'arifa a ranar ne ka fara sa tako daya a cikin tako biliyan 100 na sanin ma'arifa na rantsa da girman Allah kai ba biliyan 100 ba tiriliyan 100 kai ba tiriliyan 100 ba biliyoyi malala iyakan kirga dalili shi ma'arifa tun daga duniya ake fara karatun har lahira har abadin abadi a duniya karatun ma'arifa ne a barzahu a cikin kabari ma'arifa ake yi ya bushe alƙiyama tsayawa alƙiyama karatun ma'arifa ne sannan shiga aljanna ko wuta alƙuran dukkan ma'arifa ne kana da ranar gamawa bar ma kan in har Allah zai kore to ma'arifa za ta kore domin ma'arifa sanin Allah ake yi in ko ka san Allah ba zai kore to ma'arifa ba za ta kore ba saboda ka kai iya inda za ka yi Allah ya cika maka sauran amma kana kwanta wani aka fice a baka iyalan kana kwanta wani a baka iyalan dala muna fahimta da kyau me yasa wanda ya sha karatu ya sha karatu nan tafi hadisin tafi likitanci duka ba za ba shi da ba me yasa saboda ilimi yayi da ya ma'arifa ba me ma'arifa practical sai ya zo ya kwantar da mutum ya cika ya tsaga ya ce ya ce jijiyoyi ya tsatsage ya mai ya dinke ya hada mutum ya hada ya tashi to ya practical kenan to yanzu ya fara sanin ma'arifa akan ilimi ke da mutum kenan amma wanda ya theory to ya ilimi ne kadai wanda ya practical ya ba abin da kwakwafar kwakwafar ai wanda ya practical ya fi sanin ilimi a hakikata akan wanda ya theory haka ne ko ba haka bane to sauran ilimomi duka theory ne ma'arifa shine ilimin practical sanin Allah na practical a mu'amala da Allah sifatihi asma'ihi ainihin af'alihi da da da da da da tajalliyat zati duka ka san Allah a wannan abubuwan gabaki daya to sai yau saboda haka ba za a tsawaita ba saboda kar abin ya wuce gona da ilgo eh awalaha irfan rabbul malik farkon ilimin da ya fi cancanta ka sani saboda mahimmancin sa shine sanin Allah kenan wannan isharar ana nuna maka inda so samu ne tun kafin ka balaga ya kamata ka gama karanta dukkan ilimomin shari'a har ka san ilimin ma'arifa kafin ka balaga saboda kaida tarihi ne kalwan ta gudu kaida kenan in baka sani ba kaida kenan kaida tarbiyyar musulunci da tsarika da faida shine kafin ka balaga ya kamata ka haddace qur'ani ka san hadisi ka san kaza ka san duk ilimin shari'a abin da ya zama wajibin ka kafin ka balaga sannan kuma kai sirri tul azkari ka san Allah kai kaza kafin ka fara bota ba Allah botar wajibi shine sa'awala haifana rabbul malik wasu mun kace a'a ya ce awwalu hanatil ahamiyya ko ko fil akbariyya ya kira na farko ne a matsayin an gabatar da dan ilimin ma'arifa a matsayin girma da muhimmanci ba a matsayin awwaliya na farkon farawa ba to wannan ya fi dacewa da dabi'an mu nan saboda yawanci dabi'an mu nan shine mutum yakan girma ya kirkeke ya mandakeke ya kullune ne bai san komai ba bakin ma qur'ani bai gama sani ba ko balantana a zo ne farlan adolan su nuna alola kalki waya mutu ya tashi balantana a zo da rika balle a zo bari ba suraka wannan kenan a wala irfan rabbul maliki a dunkule ilimin marifa da ilimin da ainihin bai kamata ne wuce nan ba ko ba haka wani to haka dai kawai mu je والثاني أن تعرف ما يعلق على العبادات فذات تحقق والثاني نبي أن تعرف ما يعلق على العبادات كسر أبن ديرا تي أكن إبادته ibada yana rafi akan abubuwa guda uku akwai qauliyat da al'amaliyat da i'tiqadiyat wani sura shine wa ana al-iman i'tiqadun bil qalbi wa qawlan bil lisan wa amalan bil arkan shine imani qauli i'tiqadiyat shine abinda ka kudurta a cikin zuciyarka na imani shine an tuno billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa akhir wa qadar khayri wa shar i'tiqadiyat din da abin da ya shafi wannan gaba kenan ana kiransa aqida ko ilmul usul ko ilmul aqidah kuma ibada ainihin shi kuma kashi biyu akwai amaliyat akwai qauliyat amaliyat shine aikin gaba na aiki sallah na ciki azumi na ciki aikin hajji na ciki zakka na ciki duka amaliyat ne na gaba gaba ke da qauliyat kuma zikirin Allah na ciki kabaruna sallah na ciki ainihin menene duk abin da harshe zai furta kiyaye gaskiya amana duk abin da zaka furta kulo kaulan sadida ko ga kinan kul haqqo wa ala nafsika kaza kaza dukkan wannan kauliyat ce duk abin da zaka fara man kana min billahi wa bil akhir fala wal khayra aw liyakun wannan kauliyat ce wanda kuma bangaren amaliyat na ibada kuma sallah ita ce kan gaba salati ma dushi zakka da gabanka ake yi ka na kudircewa daidai lokacin sanan gabai sun kici sun isha sun kiyan bukata sun ijmai sun ki komai zakka miƙa kake da hannu dukiyar kake barwa wa hannun ka na miƙawa aikin haji duk gaban ka ne ke motsa ko ta koyi da ke ta motsa to sannan a wannan janabin akwai sauran abubuwa kuma na ma'amala wanda ya shafi ibada ta wannan bangaren kenan shine aure na ciki harkan gado na ciki harkan cinikayya na ciki sauran mu'amaloli duka ana kiransa ainihin mu'amala kuma to duka sun shiga cikin wannan na fata mun gane to daga itikadi da fadi da aiki duka sun shiga cikin wannan ainihin sanin shari'a dukkan waɗannan abubuwa ga wajibi da zaka aikata me hukuncin Allah akan su me Allah ya faɗa akan su me shari'a ta ce akan su sanin wannan gaba daya a dunkule ita kira sanin ilimin shari'a shi kuma sanin wannan na kullu a zuciya sanin ilimin aqida sai yadda da Allah ka yi imani da shi da mala'iku da littafai da manzanni da ranar alkiyama da da mala'iku da ranar alkiyama da kaddara ne ko da murasu wannan karatu ne budadde ko duk ilimin tauhidi aka dunkule a wannan ko ba haka bane ko in ce ilimin kala to duka waɗannan abubuwa ka san wannan san kuma ka san ma'arifa nan ka san nan ka san aiki a gabai ma'arifa shi ne san Allah su kutub in ka dan kuka dunkule ma'arifa gabaki ɗaya za ka dunkule cikin abubuwa guda biyu ne kawai wallahu la kuma ma samun kullu man alaiha fa'an wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram ka san Allah huwa al fa'il kawai Allah huwa al hayy Allah huwa al mayyit Allah huwa al fa'il huwa al nafi huwa al dhar huwa al mawjud ma kawai shi shine ma'ana al wujud da ake faɗi al qadam kaza kaza da sunan shi kullu man alaiha fa'an kowa matacce ne karare Allah ne kadai baqin wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram ka san wannan ya ma karo a cikin imani ka san Allah shi ke aikata komai da kowa a birne a ruhinka sannan a gaban ka kai kun aikata duk abin da Allah ya ce halal da duk abin da ya halaka ka hannu shi kuma wannan an ta'arif ma ya alluku alal ibadat to in ka hada guda biyun to fa za ta hakkuki shine man jama'a bainu ma faqad ta haqqaqa idan ka tara ilimin shari'a ka tara ilimin haqiqa to faqad ta haqqaqa bambancin su shine bambancin jiki da rai raba mun bugani yalla raba mun jiki da rai sai aka cire ran ya tafi sunan jiki ne ba jiki ba gawa shi kuma sunan ran ne babu dan ba mu gan shi ba dan kuna fahimta bishiya ba yaya ne sunanta kirare yaya ba bishiya sai na ka gani dai mana sai na ka taba samun yaya ba bishiya ba taba samun yaya bishiya ba sai da bishiya sai bishiya ne tushe da ba a samu kishin bishiya ba ya'yan bishiya ba za su samu ba da ba samu ciki ba ba za ga motsi rai ba duk motsi nan da magana na rai ne duk motsin ku da maganan ku rai ne duk jin ku da ganin ku da muke yi mu rai ne da ba samu cikin ba ina za ga alaman motsin rai duk wani abin da muke so yake motsin rai sunan wani karatu a boko ko alaman islamiyyar kan baka motsin rai to da ba a ina rai ke motsawa a cikin me jiki ko a masara ne sai gare take girma da ba da mutuwa na ce haka bishiya haka dutse haka tsuntsu haka dukkan halitta to haka wannan ran shine motsi shi yake motsawa to da ba cikin gani inda za ka gane alamar motsi rai a sai na babu in karba su sunan su ne sunan su kuma daban-daban in ka hada su ne sun samu biyu lokaci daya shine alwujud wa adadin ji'an wahid shubran ya ce ka taba ganin karatu akwai da babu lokaci daya shubran ya ce to wannan rigima kyau ne wani karatu shi ka tabbana akwai da babu lokaci da ai din da akwai ba babu ko din da din da babu ba akwai shi ta azra haduwa alquran shi ba ga ne ka ka ai duk mu akwai da babu ne da akwai da babu ne a makale eh samu mutan furari ne akwai da mutan furari ne ƙarya ne kullum ala da hafanu ne wannan shi samuwan hakikatan babu akwai temporary kaga akwai da babu a lokaci daya shi yake to bar maka gwari gwari sai ce wanda yake so gane akwai da babu kalli sinima sinima da kisan din aka ce zo kamar ya sai ta gashi a sinima ana gobara ku jama'a ku kawo ruwa ku kawo ruwa ku kawo ruwa gobara sai ta dibura ka waka mana da ka ji a jawa gaba aka ji sai ta to daga sare aka ce daga sare mana sai ta to kai ta yago saskatire ga abin da ana dafa yana tiri yana sheki kana har ya kila kana hada yawo to shi mana adala kai tokuli da dan nan ne sai ko wani kace bane to kace mana ai sai babu ne wannan shi ne daga cikin kiyakiyar sanin Allah a mu'amaloli sanin Allah a marifa saboda dukkan mutukin ne na Allah dukkan musulmi ne tajalliyatu mazahir ne na Allah dukkan akwai da babu ne fiyanin wahidin mazahir ne na Allah gabaki daya to ruhi da jiki haka yake suna kan kace wani ilimin shari'a ne daban wani ilimin hakika ne daban wani abu ne daban a kai sabanin fahimtar ma'arifa ba ka bari hada su daidai lokaci ɗaya a tare kuma kowanne aikin shi daidai ba mitin shine ma'arifa in baka sani ba ma'arifa can ma'ana jazba ak fana'i tantan ko ba ka bari kullum ana da ya farun jazba kalarce ka zan suluki kuma daudar shari'a sak ba wani kakkaucewa lokaci daya lokaci daya daya kuma bai rinjaye ba kai bi kan kan kan kai fa reza sama da kasa to an kala ma kace ne kala ma'arifi dan uwana in ɗaya rinjaye daya to an samu matsala fakat ta zanda kake ko ta fassaka in hakika ka san jahil shari'a fakat ta zandaka in shari'a ta jahil hakika fakat ta fassaka ومن جمع بينهما فقد تحقق كذا محقق كي ne dan hakika na gaske wanda kaje da komai tak tak kan da yake Allah muna fahimta ma'arifa da kyau to hadawa jin nan daidai ta fi daidai da daidai Allah kushik zalla murtis a ranka ba kaucewa ba bana ya jazaba jazaba ba kenan sannan kuma shari'a annabi do a gabanka ba shi ne shari'a ba Allah cikin karanta ko Allah huwa al-fa'il cikin Allah ne kadai ko ba haka bane wannan a ruhin ka aranka a gaba ka kuma annabi shirk duk abin da ka saba annabi ya ce kun ka annabi ya hana ƙarya kun kan matin ka annabi ya hana ta haramu ina ka dena annabi ya ce ba zagi na dena annabi ya ce ba mummunan hali ba kaushin hali ba faɗa ba zagi ba mai da rabi ba ba ba ba duk ka dena duk gaban ka suna bin annabi sak ina ne mai tsinci gaba kai a wurin shari'a ce to haka ake so ka zama a waje a ci kuma Allah ka ci Allah gaba ɗaya kawai sai huce kake kana hu hu hu kana zazzara idan ka to wanda yake tafi akan wannan kadamin daidai da daidai ba ka kaucewa to shine ainihin muridin shobran ba shine shobran shi islami ne sani ni ba wala sun mai tsarki fi shai majzuban lan yasalif wa salifan lan yajzib in ba kiya ala halu ma ko wa waqafa ala sayyiduma haka shobran fa radiyallahu ta'ala kaje imam al-arifi ne kenan eh haka shi ba Allah kada mu shawo yarda to man jama'a bai da ma fakata haka ga ko shi ne wai menene menene me wasana tar ma duk alaji wala ta faza ta haƙƙi salisa da fana halin nafsi min gadare ha wa kaidiha wa jafsi nafsi aibun lil fuad wa aibun lil ruhi aibun laysa fi raibu wannan karatun ba laysa fi yanzu ba sai rana ya ce sai mu daura insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الفاتح ما لا شرك ولا إله إلا المستقيم وعلى آله وصحبه ومن العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله